الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan jimadal akhir hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1447 daga makka zuwa madina daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2014 kai 14 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nuniya ta al'imamul kahatani rahimahullahu ta'ala wanda muke bin sharhin nan na alkutufin dawani na addoktor suhaimi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na talatin a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa sharhi ne na baiti na 48 صلى عليه الله خير صلاته ما لها في فلكيهما القمران inda yake cewa ya Allah ka ƙara salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin salatinsa matuƙar alƙamarani wata da wato rana da wata suna bayyana fi falakaihima a cikin falakinsu to bayan malam ya yi mana sharhin wannan baiti sai ya kawo wasu kusakurai da ya ce yana so ya ja hankalin al'ummar musulmi a kansu wanda suke da alaƙa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya gaya mana kuskuren farko abinda aka jarrabi wasu marubuta irin na zamani da kuma 'yan jaridu da yi wajen rashin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati cikakke a rubutunsu wajen in sun faɗi ko sun hakaito ko ruwaito wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani hadithi nasa sukan sa sad harafin sad wai yana wakiltar sallallahu alaihi wasallam mala yace wannan rowa ce wadda wato wayannan marubuta ko yan jaridu kan yi sannan kamar rubuta sad lam ain mim shi ma dai sallallahu alaihi wasallam ne shi ma sai ai ramzin sa haka ko kuma sad sin malai ce duk wannan baya halatta domin ba a samu haka daga cikin magabata ba in sun ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan rubuta sigar salatinsa cikakkiya kuskure na biyu ya yawaita tsakanin marubuta irin na zamani ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama zalla ba tare da sufanta shi da annabta ko manzanci ba sukan ce annabi sai su ce muhammad ya yi kaza ko muhammad ya ce kaza ko kuma a lokacin rayuwar muhammad kaza ya faru malai ke cewa da wani haka ba sa ambatan assalatu wassalamu alai ko kuma ba sa sufanta shi da ce annabi sallahu alaihi wasallam ko manzo wannan shi ma banda rowa kuma akwai ma jafa'i da wautawa annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu makawa in za a ambace shi a hada ambatansa da sufanta shi da annabci ko manzanci sannan bayan an yi haka kuma a biyo bayan hakan da yi masa salati da taslimi da fata an gane to wannan shi ma har ya kawo mana wasu daga cikin ayoyi da suke magana akan haka sai ce kuskure na uku shine abin da yake da alaka da sigar ishi kansa salati din har malin ke cewa akwai wata siga wadda take in ka kalli lafuzzanta wasu daga cikin lafuzzan kamar yadda malam ya faɗa suna da kyau kuma sun fito da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama to amma salatin kusan abin da ya sa malamai na musulunci suka diran masa a mafi yawan lokuta banda ta fuskar lafuzza a'a ta fuskar falalar da aka ainihin wato ambata game da wanda yi wannan salati wanda yin, yin wani salati ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba malamai sun ce an samu cikin sahabai wasu sun yi kamar sayyidina ali radiyallahu an amma ana so duk sanda za a yi wa annabi salati wanda ba shi ya ruwaito ba ko ba shi ya koyar ba to salatin duk da za a yi ya cika waɗannan sharuɗa ko ƙa'idoji sharaɗi na farko dukkan wanda zai ƙirƙiri wata sigar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto Allah aka roƙa ya yi kamar yadda in ka fahimci salatin duk da annabi ya koyar na ibrahimiyya cewa ake ya Allah ka yi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe da haka duk wanda zai yi shi ma ya zamanto nasa ya cika wannan ƙa'idar ma'ana addu'a ko roƙo zai cewa Allah ya yi salatin. Sharaɗi na biyu suka ce, ya zamanto sunan Allah aka ambata irin wanda shari'a ta tabbatar, kar mutum ya kawo wani suna da babu nassi da ya tabbatar da shi a Alƙur'ani ko a sunna, ya ambaci wani suna wa Allah ya ce Allah yake nufi. Ina fata an gane, da kar ya kawo sunan wani ko sunan da ba a ambaci Allah da shi ba a shari'ance. to wannan shi ma salatin ya zamanto kamar yadda salatin ibrahimiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad har zuwa karshe kaga allahumma an ambaci allah da sunan da shari'a ta tabbatar to shi ma duk wanda zai yi wani salati to ya zamto ya ambaci sunan allah da sunan da shari'a ta tabbatar wa allah ba sunan da wasu ko wani ya kirkira ya jingina wa allah ba sannan sharaɗi na uku suka ce zamanto annabi aka ce a yi wa ko kuma shi da ahalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a yi wa salatin ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalansa sharaɗi na hudu shi ma ya zama sunansa aka ambata na yanka a cikin salatin kamar salatin ibrahimiya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kaga wannan sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka ambata na yanka ko kuma ko kuma Ahmad kaga shi ma suna ne na yanka kaman almahi ko alhashir to wannan duk kaga in mutum salatinsa ya kunshi waɗannan sunaye na yanka na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma daga cikin sharuɗan ko kuma sufa cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina kamar ar-rasulu kamar annabiyu kamar mudaththir kamar muzammil kamar muhtar kaman al-mustafa kamar habib an gane ko to kar mutum ya kawo wani suna da shi ma babu wani nasi da ya tabbatar kamar rambazu rambazu ko ɗaba ɗaba ko mazu mazu duk kaga waɗannan sunaye ne da babu hadisin da ya ambaci waɗannan a matsayin suna ko sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi zamanto in mutum zai salati wannan shine sharadi na hudu sharadi na biyar da yaren da aka yi salatin idan an fassara salatin aji zai dace da ƙa'idojin larabci a gane ko ga ƙirƙirar salatin a shi ma aiki to ka huta kai na manzan Allah ka huta mana sallallahu alaihi wasallam ya zamto wato sharaɗi na biyar ya zamanto ko da wani yare mutum ya yi salatin amma za a iya fassara shi da larabci kuma ajiya cika ƙa'idojin larabci sharaɗi na shida suka ce wato kar a rika cewa wannan salatin kowane ne ya kirkire shi ya kai darajar wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ballantana wani ma yayi azarbabi yayi subul da baka yayi su'ul adabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wanda malaminsa ya kirkiro ya mafi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan alayin mahaukata to ya kai sun waura takuri a hauka sannan alayin fitsararru tsageru marasa kunya wannan shi ma ya kai lamba ta ƙarshe ya kalli salatin da wani ya yi ya ce wannan salatin daidai yake da na manzan Allah ya yi rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana ya ce wannan salatin da aka ce wani ne ya zauna ko a mafarki ya gan shi ko kuma ainihin ya same shi ko da a ce misali kamar yadda muka karanta satin da ya wuce an ce muhammadu al-bakari muhammad ibn abil hassan al-bakari an ce shi ne kamar biduni wasiɗa ba ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika jibrilu ya kawo masa wanda wannan maganar in ka bita kaga an nuna kamar an samu wani annabin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ma wannan ake magana ba shi kansa salatin falalar da aka bashi kamar inda muka karanta karanta shi yafi karanta alqur'ani sau wani adadi mai yawa to kaga duk wannan yana daga cikin abinda wannan komai kyan salatin komai kyan lafuzzan da aka yi amfani da su to da zarar wannan salati an ɗauki irin wannan matsayi an bashi cewa yana daidai da darajar salatin da annabi ya koyar to wannan shi ma ya saba ƙa'ida cikin ƙa'idojin da malamai suka shimfiɗa ainihin wato na abu nan domin an samu kamar yadda na faɗa sayyidina ali radiyallahu anhu ya wato an samu ana jingina salati zuwa gare shi wanda ba ibrahimiya ba kamar hassan bin thabit a cikin waka shi ma an kabi za ga akwai irin wannan an gane ko sharaɗi na bakwai kar kuma mutum ya rika cewa wato yin wannan salati da mutum ya ƙirƙira yana da lada iri kaza da kaza yanzu shi na annabi sallallahu alaihi wasallam nassi ya tabbatar man salla alaihi salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara to kada wani shi ma ya zo ya kirkiri wani salati sannan ya ba shi falala ya ba shi lada ya ce duk wanda ya karanta shi sau ɗaya yana da ladan hajji da umara ya yi kamar za a ba shi ladan ya je yakin badar tare da annabi da sahabbai ko kuma wani abu ko kamar yadda aka ce ya fi mutum ya karanta alkur'ani sau wani adadi to wayannan suna daga cikin sharuɗan da malamai suka ce in har mutum zai cika waɗannan ƙa'idoji to zai iya yin salati na fata an gane to ƙarƙashin wannan shine muka karanta abinda muka karanta satin da ya wuce na kusakuran da ake yi game da shi kansa wannan salatin da aka ce shi ainihin wato muhammadul bakare ya karɓo shi biduni wasiɗa aka zaunar da shi aka bashi wasu ainihin wato darajoji shi salatin aka bashi falaloli aka bashi lada da sauransu wanda duk kusan mun ɗan yi ishara zuwa ga wasu kamar yadda malam ya kawo mana a satin da ya gabata sannan daga cikin jan hankalin da malam ya mana na hudu ya ce wasu mutane suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a tsakiyar sallah idan sun ji liman ya karanta wata aya da take maganar salati kamar ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko kuma kamar irin su muhammadun rasulullah to za ka ga duk ire-iren wannan tunda ita sallah ibada ce wadda ita ma annabi ya koyar da yadda ake yin ta akwai rukunanta akwai sharaɗanta akwai ayyukan da ake a ciki to kada mutum ya shagaltu da yin yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam in ya jan ambace shi a cikin sallah domin yana cikin wata ibada daban wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na ba ta gane kamar yadda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ko kuma anda annabi yake cewa inna fis salati la shugulan tambihi na biyar wasu daga cikin mutane wajen yin salatin ibrahimiya din a tahiya to suna ƙara kalmar sayyidina an gane ko to wannan ita ma sigar da lafazin sayyidina din lam tathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma lafazin sayyidina a cikin salatin ibrahimiya fa ake magana a cikin salatin ibrahimiya a cikin lafazin da annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam babu lafazin babu kalmar sayyidina an gane ko amma mun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna wa qa'iduna wa imamuna wa habibuna wa sayyidul awwalin wal akhirin kamar yanda yace ana sayyidu waladi adam wala fakhar sai dai ita tahiya tunda ibada ce wadda take a sallah ake yin ta ibada ce tauqifiyya ita ko ibada ba a yin ƙari ba a yin rage a cikinta inda mai karatu zai ce سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار wannan ƙarin babu wanda zai yadda da shi babu wani alaramma gangaran da zai gamsu da mutum wajen karanta wannan don kawai kada ya kauce wa kalmar sayidina wajen karanta wannan aya ya ƙara kalmar sayidina ina ganin in har kamar yadda muka yi ishara wasali an ci gyaran mutum ba wani wanda zai rubuta wannan a allo ya je ya gurfana a gaban wani alaramma a yi maddara su a kyale wannan kalmar yanzu alaramma ya ce goge sayidina alaramma bai yadda da sayidina ba kenan sai ka zo ka daina zuwa darasu ka ce a ramma bai yadda da sayidina ba ka sa sayidina ya ce a goge aran ma ya fi ka kan gado ya fi ka sanin me ake nufi da shari'a ya san alkur'ani la ya tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi littafi ne wanda yake tanzilun min hakimin hamid saukakken littafi ne wanda ba a ƙari ba a rage a cikin sa ina fata an gane haka da mai kiran sallah zai zo wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah ajiya ce ashhadu anna sayyidana to shi ma babu wanda zai yarda da ladan akan wannan ƙarin kalmar sayyidina da ya faɗa kuma in an ce ya cire ta ba ana nufin annabi ba sayyidina bane amma dai a lafazin da annabi ya koyar na kiran sallah babu kalmar sayyidina sai jan hankali na ƙarshe wanda malam yayi shine game da mas'alar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda wasu suka juyar da ita kuma suka mai da ita kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kayan kiɗa a sa piano ana yi to wannan shi ma kaga abu ne wanda yake ya saba da koyarwar musulunci قال المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي جاء هو هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان لا تعتريه نوائب الحدثان هو جاء بالقرآن من عند الذي وجاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان لا تعتريه نوائب الحدثان الإمام القهطاني يكتا هو shi Allah maɗaukakin sarki ja abil Qur'an shine wanda ya zo da alƙur'ani ko kuma huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa salati a baiti na 48 to shine ja abil qur'ani yazo mana da alqur'ani min indillazi daga wajen wanda la ta'tarihi nawaibul hadathani abubuwan da suke faruwa na musibu da ibtila'o'i da rashin jin daɗi ga halitta su ba sa sauka ba sa samunsa an gane ko huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ja abil qur'ani ya zo mana da alqur'ani daga ina min indil ladhi la ta'tarihi nawaibul hadathani daga wajen wanda nawaibul hadathani ai hawadis abubuwan da suke faruwa ga halitta la ta'tarihi su ba sa samun sa wannan abubuwan ba sa ba sa samun sa yadhkuru an-nazimu a nan annazin mawaƙin littafi al'imamul kahatani yana ambata mana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ja abil qur'an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo mana da alqur'ani min indillahi daga wurin allah haithu nazala bihi ruhul amin inda mala'ika jibrilu ruhi amintacce ya sauka da alqur'ani alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala allah azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah ta'ala ce wa innahu lallai shi kam alƙur'ani latanzilu rabbil alamin abin saukarwa ne saukakke ne daga ubangijin talikai nazala bihin ruhul amin ruhi amintacce mala'ika jibrilu ne ya sauka da shi ala qalbika akan zuciyarka litakuna minal munzirin dan ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin da harshe arabiyyin na larabci mubinin mabayani suratul shu'ara aya ta 192 zuwa 195 wa qala azza wa jal Allah mai girma da daukaka yake cewa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله يقول ولما جاءهم رسول يا يند منزن يزومس يا يند منزو يزومس من عند الله daga wurin Allah musaddiqan lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da su na baza fariqun min alladhina utul kitab sai wani ɓangare na waɗanda aka ba wa littafi suka yi watsi suka yi jifa da kitaballahi littafin Allah suka jefar da shi wara a zuhurihim a bayansu ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ba su san komai ba game da alkur'ani faqad ja'a bil qur'ani min indillah kaga walamma ja'ahum rasulun min indillah wannan ya sake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo da alkur'ani suratul baqara aya ta 101 faqad jaa bil qur'an haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da alqur'ani min indillahi daga wurin Allah haythu nazala bihi ar-ruhul amin jibril inda malaika jibrilu ar-ruh ya dinga saukar masa da alqur'anin alaihi salam ala qalbi nabiyyina muhammad akan zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ballagahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan littafi kama unzila kamar yanda aka saukar masa da shi ko kuma ya isar da shi kama anzala kamar yanda ya saukar masa da shi wa qad takaffala Allahu bi hibzihi wannan littafi Allah ya ɗauki nauyin kare shi da ba shi tsaro ila an yaritha Allahul arda har zuwa ran da Allah zai gaje ƙasa wa man alaiha da duk abin da ke kanta kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da huka yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah yace lalle mu ne muka saukar da alqur'ani kuma haƙiƙa mu masu bashi tsaro ne masu tsare shi ne suratul hijr aya ta tara wa kama annallaha takaffala bi hifzi kitabi kamar yanda Allah ya ɗauki nauyin kiyaye littafinsa takaffala bi hifzi sunnati nabihi to ya kuma ɗauki nauyin tsare sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam li'annahuma domin alƙur'ani da sunna wahayun minallahi dukkansu wahayi ne daga Allah ina ba ta gane shi yasa yanda alkur'ani ya samu tsaro haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu tsaro shi yasa za ga an taskace ta an rubuce ta an yi aiki mai tarin yawa a kanta duk dan Allah ya amfani da wasu jahabiza min ulama wajen ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kariya an tantance an tsaftace an ware as-sahih min as-saqim min al-ahadith an ware ingantattu da waɗanda ba su inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithai malamai sun yi rubuce-rubuce masu tarin yawa game da waɗanda suka inganta in ka ɗauki kutubu sita duk magana kenan in ka ɗauki masanid maganar kenan in ka ɗauki ainihin wato ma'ajim su ma maganar kenan in ka ɗauki dukkan manya-manyan kundaye da littafai na hadithi za ga magana kenan haka in ka ɗauki malaman da suka yi rubuce-rubuce game da hadisan da basu inganta ba su ma suna nan da yawa kamar al-mawdu'at mawdu'atul kubra na ibn al-jawzi wajen mujalladi hudu ne in ban manta ba kuma dukkaninsu hadisai ne waɗanda ba su da inganci a ciki to ga kuma babban malamin hadisi shek nasiruddin albani wanda ya silsilatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa atharu hasayyi fil umma mujalladi 20 ne mujalladi 20 to da sauran manyan malamai da sun yi wannan rubuce-rubuce da duk wannan dan Allah ya amfani da su ne kar a kaga wa annabi abin da bai faɗa ba ina fata an gane tun daga zamanin sahabbai abin ya taho har zuwa yau duk yana nan a rubuce da ka kawo hadisi sama da shekaru dubu ma an riga an ce wannan hadisin bai inganta ba an gane ko to da an gaya mutum kuma sai ya ji zafi an gane yana tafci da buguzum da wani wata magana wadda bata tabbata ba zuwa ga annabi sai ga wani yaro wani dan figigi da shi sai ce masa wannan magana bata tabbata ba kuma sai an bu manyan littafai sai ga magana yaro ita ce daidai na fata an gane dan ka san karatun yana nan a taskace yana nan a rubuce da haka babu harigido a addini babu harambe a cikin addini duk komai Allah ta'ala ya ɗauki nauyin kare alkur'ani ya ɗauki nauyin kare sunna domin dukkaninsu wahayi ne daga Allah maɗaukakin sarki ba kamar yadda wasu suka ɗauka cewa alkur'ani shi kaɗai ne wahayi daga Allah sunna kuma kawai magana ce ta wasu mutane ba ina fata an gane قال الله تعالى الله تعالى يتي فالقرآن وحي والسنة فا وحي alƙur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ce in ka ce sunna ba wahayi ba ce to sai dai ka haƙurin alƙur'ani shi ma ka yadda ba wahayi ba ne domin ai sunna ce ma ta tabbatar maka da shi kansa alƙur'anin ba don sunna ba alƙur'anin ma ba ka san shi ba sai da sunna ta yi aiki sannan ƙur'anin ya zo gare ka har ka sha ka ƙoshi kai barankan barankan akan kujera kake cewa ƙarya ne hadisan annabi na ba ta gane da aka alƙur'ani wahyun min Allah was sunnatu wahyun min Allah qala Allah ta'ala wa ma yantiqu anil hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce baya magana da san zuciya da aka kaga kenan da yana magana da son zuciya ne to kaga sai ka tuhumi hadisansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake bakinsa kamar yanda ya tsarkake ganinsa haka kuma ya tsarkake zuciyarsa ma zagal basaru wa ma daga ma kadabal fuadu ma ra'a wa ma yandiqu anil hawa an tsarkake bakin annabi sallallahu alaihi wasallam an tsarkake idanun annabi sallallahu alaihi wasallam an tsarkake zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam in huwa shi alqur'ani ba wani abu bane illa wahayun face wahayi yuha da ake masa wahayinsa suratul najm aya ta uku zuwa ta hudu fal qur'anu kalamullah da aka alqur'ani zancen Allah ne allazi jaa bihi wanda yazo da shi min indillahi daga wurin Allah bi wasidati jibril alaihi salam ta hanyar mala'ika jibril alaihi salam allazi auhahu wanda mala'ika jibrilu ne ya dinga wahayin alƙur'ani ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haithu talaqahu jibril a inda shi ma mala'ika jibrilu ya karɓo alƙur'anin anillahi daga wurin Allah wala yuqalu ba za a ce inna jibrilu akhazahu min al-lawhil mahfuz wannan kuskure ne ba za a ce a mala'ika jibrilu zuwa ya kwafo alƙur'ani ko ya ciro shi daga lauhil mahfuz ba kamar yadda wasu suke cewa ai yana nan a lauhil mahfuz malaika jibril ya dinga kwafowa ko ya dinga ɗauko shi lokaci bayan lokaci yana wa annabi wahayinsa kamar yadda aka umarce shi kama huwa mawjudun fi ba'd asanidi alqira'at kamar yadda wannan magana tana nan zaka same ta a wasu daga cikin isnadai na qira'o'i fa inna zalika mimma waqa'a fihi ba'd alqurra' wannan yana daga cikin abin da wasu daga cikin makaranta suka fada ciki minal mukhalafati na sabawa kala-kala daban-daban alar ragami min jaudati sanadi wata wato duk sun dauka wato sanadin wannan magana ya tabbata kuma sannan wannan magana ma ta kai matakin mutawatira lakin ba'dahum yuwassilu hadha sanad sai dai wasu daga cikin wannan qurra suna sadar da wannan isnadin ila lauhil mahfuz faqat zuwa ga lauhil mafus kawai su ce shi alkur'anin na lauhil mafus yake wa kana alwajibu an yaqula abinda ya zama wajibi a ce annabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam a ce alkur'ani dai daga annabi muhammad yake sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an jibril shi kuma ya karba alkur'ani daga jibril shi kuma jibrilu anillahi azza wa jal daga Allah mai girma da daukar ababa wai zuwa ya dinga dauko shi daga lauhil mahfuz ba daga Allah ne subhanahu wa ta'ala li'annahu kalamullah domin alkur'ani zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah zai ta kallama bihi wanda Allah ya dinga magana da shi hakikatan magana ta hakika bi harfin wa sautin da harafi da sauti sumi minhu subhanahu wa ta'ala wanda an ji maganar da sautin daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala har ma jibril ya ji sami'ahu jibrilu alaihi salam jibrilu alaihi salam ya ji minar rabbi jalla wa ala daga Allah mai girma da ɗaukaka thumma nazala bihi sannan ya dinga sauka da shi ala qalbi nabiyina muhammad akan zuciyar annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama alladhi ballagahu lil ummati wanda shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi alqur'anin ga al'umma bi kulli sidiqin wa amanatin wa ikhlasin da dukkan gaskiya da amana da ikhlasi fa nashhadu da haka muna masu shaidawa annahu qad ballagar risalata وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين mun tabbatar mun shaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci ya sauke amanar da Allah ya dora masa ya yi wa al'umma nasiha ya yi jihadi wajen kare addinin Allah hakikanin jihadi har ta Allah ta kasance ina fata an gane wa qawluhu min indi alladhi la ta'tarihi nawaibul hadathani alqur'anin nan ya zo daga wurin wanda la ta'tarihi nawaibul hadathani ai la ya'tarihi ma ya'taril makhluqina irin abin da ke samun ababen halitta to shi baya samun sa irin abubuwa na naƙasu irin abubuwa na tawaya da ke samun ababen halitta to wanda alkur'ani ya zo daga wurinsa irin waɗannan abubuwan shi ba sa samunsa mimma yantabuhum daga abin da ke samun ababen halitta min alju'i na yunwa wal adashi da kishi wal naumi da bacci wal mauti da mutuwa wal halaki da halaka wal da'afi da rauni wal maradi da rashin lafiya wal faqati da talauci wa nahwi zalika da makamancin haka wanda alkur'ani ya zo daga wajensa duk wa'innan abubuwan ya barranta ya kubuta da su baya siffantuwa da wa'annan sufofi na sufofin ababen halitta wanda alkur'ani ya zo daga wurinsa Allah subhanahu wata'ala yunwa ba ta samunsa ko kishirwa ko bacci ko mutuwa ko halaka ko rauni ko rashin lafiya ko talauci da makamancin haka fallahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya kamilun fi zatihi wa fi asma'ihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi subhanahu wa ta'ala kammalalle ne Allah madaukakin sarki a cikin zatinsa cikakke ne a sunayensa kamili ne a cikin sufofinsa da kuma ayyukansa subhanahu wa ta'ala da haka la ta'atarihi nawa'ibud dahar irin abubuwa na rashin jin daɗi da ke faruwa a zamani shi ba sa saukar masa ba sa ainihin wato samunsa allati tusibul bashara irin abubuwa na rashin jin daɗi irin abubuwa na naƙasu da tawaya da ke samun albashar ɗan adam balillahu subhanahu wa ta'ala bal wannan zance Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun abin tsarkakewa ne an zalika kullihi daga waɗancan abubuwa gaba ɗaya li'annahu subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala kamilun fi kulli shay'in cikakke ne a cikin komai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi rayayye ne kuma tsayayye la ta'khudhuhu sinatun gangadi baya ɗaukansa wala naumun ko bacci suratul baqara aya ta 255 wa qala jalla sha'anu Allah mai girma da kuka yace wa laqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub a gaishe ka Allah yace lalle mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu cikin kwana shida ba dan mun gaji ba ba gajiya ce ta sa muka dinga kamar yadda lebur in yamma ta ya gaji sai a ce a bari gobe a ci gaba ba gajiya ce ta shafe mu ba ya sa muka dinga yin muka halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu cikin kwana shida Allah ya ce wa mamar sana min lugub gajiya ba ta shafe mu ba suratu qab aya ta 38 wa qala ta'ala qul huwallahu ahadun allahu samad kace Allah shi kadai ne ubangijin nufi da bukata wa gairi zalika min al-ayat da wannan haka na ayoyi addallati ala kamalihi da suke nuna cikar Allah subhanahu wa ta'ala lakin kad yaridu huna ishkalun fi qaulin nazim sai dai anan wani dan rikici zai iya zuwa game da maganar annazim al-imam al-qahtani lafazin da ya amfani da shi la ta'atarihi nawaibul hadathani ko la ta'atarihi nawa'ibul hidithani ina ba ta gane fa maqasudun nazim abinda imamul qahtani yake nufi awwalan da farko nafyun naqaisi kore tawaye tawaye wal uyubi da aibobi ko aiboba allati ta'tari al-makhluqina irin waɗanda ke samun ababen halitta anillahi subhanahu wa ta'ala daga Allah subhanahu wa ta'ala kama ta kaddama fa in sadarat mithlu hadhihi al-ibara daka in irin wannan lafazin yazo an mithlin nazimi daga malami irin imamul qahtani wa gairihi da waninsa min ahalus sunnati daga ahalus sunna wanda an san ba sa tawilin sifat humilat ala hadal mahmal sahih to za a fassara su a irin wannan fassara ingantacciya amma in sadarat amma in irin waɗannan lafuzza suka zo an ahadin min ahalil kalam daga ɗaya cikin malaman ilmul kalam ka ƙaulihim kamar faɗinsu inna allaha munazzahun anil hawadithi Allah tsarkakakke ne ga barin alhawadisi fa innahum ya'nuna bidhalika abinda su kuma ahlul kalam suke nufi da irin wannan magana nafiya sifatin lahil fi'iliya suna kokarin kore sufofin Allah na aiki ne fa qaulihim zahiruhu haqqun kaga magana sun ka kalle ta inna allaha munazzahun anil hawadisi in ka kalli zahirin magana su gaskiya ce lakin urida biha batilun amma barna ake nufi da ita kalimatu haqqin yuradu bihal batil kalma ce ta gaskiya amma aka fake da ita ana nufin wani ainihin barna da ita na'am haka ne Allahu munazzahun anil hawadith lalle Allah tsarkakakke ne ga barin alhawadith abubuwan da ke faruwa allati tantabul makhluqina waɗanda ke samun ababen halitta kamata kaddama kamar yadda wannan bayani ya gabata falaisa ma'ana zalika ba wannan yana nufin annahu la yuhdithu shay'an Allah baya farar da komai ba ba haka ake nufi ba fallahu azza wa jalla yaf'alu ma yasha domin Allah mai girma da huka yana aikata abin da yaga dama wa yakhtar yana zabar abin da yaga dama ya takallamu Allah yana magana mata sha a duk da yaga dama idza sha in yaga dama kaifa sha a yanda yaga dama wa yaji'u Allah yana zuwa wa yanzilu Allah yana sauka subhanahu wa ta'ala wa yarhamu Allah yana rahama da jin kai wa yaghfiru yana gafara wa yuthibu yana bada sakamako wa yu'aqibu yana yin uquba wa yarda yana yadda wa yaghdabu yana fushi wa yafrahu yana farin ciki wa yadhaku yana dariya alama yaliqu bi jalalihi bisa ga abin da ya dace da buwayarsa wa azamatihi da girmansa wa hakaza haka dai fa'iza utsilikar mithila hadihil kalimat idan aka yi idilaki aka saki irin mithila hadihil kalimat irin waɗannan kalmomi wahiya su ne annallaha azza wa jalla irin wannan lafazin na cewa Allah mai girma da kuka munazzahun abin tsarkakewa ne anil hawadisi daga abubuwan da suke faruwa lau udilikat inda an fassara irin waɗannan kalmomi waɗannan maganganu min kibali ahadin ta ɓangaren ɗaya min ahalus sunna daga ahalus sunna ulima yaƙinan to za a fahimta fahimta ta yaƙini anna muradahu sahihun abinda shi wannan malamin ahalus sunna yake nufi sahihi ne magana ce sahihiya wa huwa tanzihu Allah shine tsarkake Allah amma la yaliqu bihi gabarin abinda baya dacewa da shi wa amma idza udliqat min ahlil kalam amma irin waɗannan lafazan in kaji ahlul kalam sun sake su wa gairihim da ire-iren su min ahlil bid'i daga yan bid'a ulima ana gano annahum yuriduna nafiya sifatil fi'iliya suna kokari suna nufin su kore sufofin Allah ne na aiki amma annahu subhanahu wata'ala la yuhdithu shay'an amma cewa Allah subhanahu wata'ala baya farar da wani abu wala yuhdithu minhu kuma wani abu baya faruwa daga gare shi fahaza batilun wannan ba gaskiya bane bal huwa yuhdithu ma sha'a Allah yana farar da abin da yaga dama mata sha'a san da yaga dama idza sha'a in yaga dama faqad khalaqal khalqa gashi ya halitta halitta wa razaqar rizqa ya azurta wato ya azurta bayansa da arziki wa qaddaral ajala ya kaddara wa kowa gurgudan ajalinsa ya fa'alu ma ya sha yana aikata abin da ya ga dama wa yaktar yana kuma zaɓar abin da ya ga dama lara da liƙaba'ihi babu wanda ya isa ya mayar da hukuncinsa wala mu'aqqiba li hukmihi babu mai cin gyaran hukuncinsa subhanahu wa ta'ala wala yas'alu amma ya fa'alu ba a tambayarsa dan me yasa Allah kai kaza ko me yasa ya Allah ba kai kaza ba wa hum yus'aluna su dai bayi su ne ababen tambaya wannan baitin ya fito baiti na hamsin تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان بشهادة الأحبار والرهبان القرآن نن تنزيل رب العالمين saukakken littafi ne daga Ubangijin talikai wa wahayuhu kuma wannan littafi na alkur'ani wahayi ne na Ubangijin talikai bi shahadatil ahbari war ruhbani wannan har malaman Yahudawa sun shaida haka war ruhban har masu ibadarsu sun shaida cewa alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah kuma wahayin Allah ne hada istikmalun wannan ƙarashe ne li bayan na bayanin annal qur'ana kalamullah cewa alqur'ani zancen Allah ne wa annahu wahyullah kuma shi alqur'ani wahayin Allah ne azza wa jal allazi anzalahu wanda ya saukar da shi wahayan ta hanyar wahayi ala nabiyina muhammadin akan annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam bi shahadati jami'il khalqi da shaidar dukkan halitta biman fi zalika cikin kunshin waɗanda suka zama shaida da cewa Allah ya saukar da wahayin alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-ahbaru akwai ahbar malaman yahudawa warruhban da masu ibadarsu wal ahbar hum ulama wa ahlul kitab ahbar sune malaman ahlul kitab su ma sun shaida da cewa alkur'ani wahayi ne saukakke daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam warruhban ay ubaduhum haka masu ibadar ahlul kitab su ba sun yarda da haka zalika anna zikran nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yutla alaihi min alwahyi cewa ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yutla alaihi da abinda ake karantawa a gare shi min alwahyi na wahayi muqarrarun wannan abu ne tabbatacce fit taurati a cikin at-taura wal injili da injila qabla an yuhrafa kafin a jirkita su a taurat da injila suna suna ɗauke da wannan bayani cewa alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a caccanza a taura da injila din qabala an tuhurafa yawa yayi daidai qabala an tuhurafa tun kafin a jirkita su an gane ko yawa kafin a jirkita su ga wannan magana zaka same ta a cikin at-taura zaka same ta a injila bal baqiya ba'da at-tahrif ma ya dullu ala zalika kai bayan ma an jirkita attaura da injila din akwai burbushi da ragowar abin da ke nuni akan haka fa huwa tanzilu rabbil alamin daka alqur'ani saukakke ne na ubangijin talikai nazala bihi ar-ruhul amin wanda ruhi mi amintacce mala'ika jibril ya sauka da shi ala qalbika akan zuciyarka litakuna minal mundirin dan ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshe na larabci mabayyani suratul shu'ara قال الله تعالى الذين الله تعالى يتي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين سوني وإن يتبعون الرسول سكي بم منزن الله النبي سكي بم منزو النبي الأمي أمي الذي يجدونه وند سنا سام بيانا سما كتوبا أربوشا عندهم أوجنسو fit taurata a cikin attaura wal injili da injila kaga kenan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da maganar wahayinsa yana nan a cikin attaura da injila suratul a'raf aya ta 157 wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wa innahu lafi zuburil awwalina lallai shi alqur'anin nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin sa lafi zuburil awwalina yana cikin littattafan farko سورة الشعراء آية تدريدة تسعين دشنا وقال عز وجل الله من جرما وكاكا ولما جاءهم كتاب من عند الله يا يند للتافي يزو مصدق ورن الله مصدقا مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يا يند للتافي يزو مصدق ورن الله مي غسكتا ابين دكي تاره دسو وكانوا سن كسانچه من قبل ادا yastaftihuna suna addu'ar neman sa'a ko addu'ar neman nasara alallazi na kafaru ga kafirai falan ma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani ya zo musu kafaru bihi sai kuma suka kafirce masa fala'anatullahi alal kafiri na tsinuwar Allah da la'antar Allah ta tabbata akan kafirai suratul baqara ayata 89 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce inna hadha wannan bayani na alƙur'ani na fi suhufil ula yana cikin littattafan farko suhufi ibrahim wa musa littattafan annabi ibrahim da annabi musa suratul a'la 18 zuwa 19 wa nahwi zalika da makamancin haka min al-ayat na ayoyi fi hadal babi wanda suka zo a wannan babi wa hadha taqrirun wannan bayani da muka ji yana ƙara tabbatarwa li aqidati salaf ga aqidar magabata bi annal qur'ana cewa alqur'ani kalamullahi zancen Allah ne ghairu makhluqin ba abin halitta bane kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata annan baitin ya fito baiti na hamsin da ɗaya wa kalamu rabbi la ya ji'u bi mithlihi ahadun walau jumi'at lahu thaqalani wa kalamu rabbi la ya ji'u bi mithlihi ahadun walau jumi'at lahu thaqalani wa kalamu rabbi zancen ubangiji na la ya ji ubi mithlihi ahadun babu wanda ya isa ya zo da irinsa walau jumi allahu thaqalani ko da mutane da aljanu sun yi gangan ko da taro don su haɗu tare da shi su taimaka masa wa kalamu rabbi zancen ubangijin nan na wani alkur'ani la ya ji ubi mithlihi ai babu ahadun wani ɗaya a da can da yanzu farare da bakake laraba da bobayi babu wanda ya isa ya zo bi mislihi da irin alkur'ani walau jumi allahu thaqalani wai koda at-thaqalani nauyaya guda biyu mutum da aljan za su haɗu wajen su taimakawa mutum yayi haka kalamu rabbil alamin zancen ubangijin talikai la yumkinu an yati ahadun bi mithli babu wanda ya isa ya zo da irinsa la bi suratin wala bi ashirin suwarin bal wala bi ayatin min mithli babu wanda ya isa ya kawo koda daidai da sura daya koda yar takaitacciyar sura wala bi ashiri suwarin koda surori guda goma kai wala bi ayatin bal wala bi ayatin wai koda aya daya tak ba ma sura ba min mithlihi irin alqur'ani ba wanda ya isa ya kawo shi qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatu bi suratin min mithlihi ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سورة البقرة آية 23 الله يقول فاتوا بسورة فاتوا كزو بسورة دا سورة لا من مثله إرن كتن كتن القرآن ودعوا شهداءكم ويكو غيتو متى مكانكم من دون الله واندبا الله با إن كنتم صادقين إن كنتم كسان تيما سوغسكيا قال تعالى قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كتشي da su fatu bi ashirin ku zo da surori wato guda goma bi ashirin suwarin surori guda goma mithlihi irin alkur'ani mubtarayatin kagaggu wanda kuma za ku kago wa da'u man istata'tum ku gayyato duk wanda kuka iya gayyatowa min dunillahi koma bayan Allah in kuntum sadiqin suratu hud aya ta 13 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya jefa kalubalen nan ya jefa shi ya jefa shi an kasa wanda zai cafa wannan kalubale sai Allah ya ce kul ka gaya musu la in jitama'atil insu wal jinnu على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا Allah ya ce ka ce da su la'ini ji ta ma'atil insu wal jinnu da mutum da aljan za su haɗu ala akan an ya bi mithil hadal qur'an su zo da irin wannan alqur'anin la ya tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da makamancin alqur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashi sun kasance masu taimakawa sashi suratul isra aya ta 88 tahadda Allah subhanahu wa ta'ala afsahan nas Allah ya jefa kalubale ga mafi fasahar mutane mutanen da aka jefa musu wannan kalubalen a duniya an tabbatar da cewa suna daga cikin mafiya fasaha wa humul arabul aqhah su ne larabawa tsantsa wanda babu mis al aqhah shine alkhalisun naqi abinda babu mis ba wai irin larabawa masu mis da suka haɗu da wasu a larabawa tsantsa masu fasaha Allah ya jefa musu wannan kalubalen aka rasa wanda ya amsa wannan kalubale wa minhum shu'ara daga cikin su akwai ash-shu'ara wal khutaba wal bulagha wal fusaha duk Allah ya jefa wa wa'annan kalubale ya jefa wa mawakan su masu iya hudubarsu masu balagarsu masu fasaharsu an ya tobi mithilihi da su zo da irin alkur'ani falam yastati'u ba su iya amsa wannan kalubalen ba fa huwa mu'jizun littafi ne gagarabadau bi lafzihi da lafazinsa ya gajiyar da kai da lafazinsa wa ma'anahu ya gajiyar da mutum da ma'anarsa ya kuma gajiyar da mutum da hujja tahaddallahu bihi thaqalain Allah ya ƙalubalanci mutum da aljan da su zo da alkur'ani irin alkur'ani falam yastati'u amma ba su iya ba wallan yastati'u kuma ba za su taba iyawa ba an ya tubi mithlihi su zo da makamancin alkur'ani walau kana ba'dhum li ba'din zahira kamar yadda Allah ya faɗa ko da sashi sun zamanto masu taimakawa akan sashi dan su ya haɗe haɗe su haɗa fasaha su yi haɗin gwiwa dan su zo da alkur'ani Allah ya ce ba za su iya ba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah